हाँ तो तो लगा दो बिल्ला से, ठीक है फिर से फोन लगा यहाँ लगा लो, फिर आप हो गया क्या हिम्मत से चल रही है मैं दवा दी अलहमदुल्ला فاتحة
alfitu rahimakumullah yawwa alhamdulillah Allah ya kuma maimaita mana mun sake ganin wannan wata na wannan shekara sai mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akwai da yawa mun yi tafsiri da su bara amma ba su kawo bana ba amma Allah mu ya mana baiwa muka kawo muka sake gani to Allah mun gode maka to yan uwa da'iman a cikin irin wannan lokaci ana haɗuwa ana karance karance ana karanta tafsirin alkur'ani ana karanta ashafa ana karanta su buhari ana yin da abubuwa na alkhairi da yawa a cikin irin wannan wata ko duk shekara maimaitawa ake yawa amfanin yin wayannan karance-karance na farko dai ibada ce. an raya watan ramadan kuma rayawar ka sa muke raja'in mu samu irin alkhairan da Allah yake bayawa a cikin irin wannan wata sannan na biyu kuma abubuwan da ake karantawa a wannan wata mai albarka to ya zamana yan uwa su rika ji suna kwatanta aiki da shi muna masa ne ya zauna a zo da har daga nan ka tuni ba komai ba za ka iya alhamdulillah yan uwa mu saurara za mu yi kwana talatin ana tafsirin alkur'ani kuma alhamdulillahi muna raja'i ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya jefo mana ilimai daga wajensa wanda za a faɗa al'umma kuma Allah ya sa al'umma a amfani ke amfani da shi sannan kuma kamar yadda aka sani bayan sallar la'asar ana yin karatun bukhari shi ma shi ma karatun buhari insha Allah idan wata ya kama na ramadan ta shi ma za a ci gaba da shi kamar yadda aka saba da'iman idan aka zo fara karatu shehi yana wato karanta wasu ayoyi da wasu hadisai saboda jama'a su fahimci ladabin zama a irin waɗannan wurare kuma mutane su fahimci muhimmancin wannan wuri da an zauna shi zai ce an fito rahimakumullah arrahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamuhum bil ardi yarhamukum man fis sama kuma yana karanta ayan nan wa za ku ra'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yan uwa wa'annan duk abin da ake karanta a fara ana karanta su ne don a ji abin da aka faɗa kuma a aiki to haka yan wa mu tara hankalinmu wannan wajen karatun alkurani mai ladabi mu ji irin abubuwan da za a faɗa mai ƙoƙarin kwatanta aiki da abin da muka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarka da yake bayawa cikin irin wayannan wurare da kuma sa mu zama cikin yantattu a wannan na Ramadan muka bai da muka faɗa ba za Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wata ne farkonsa rahama ne tsakiyarsa gafara ce tansa kuma yanci daga wuta to to Allah tabaraka wata'ala ya sa mu a cikin yantattu a cikin wannan wata mai albarka kuma yan uwa mu sarrafa dukkan lokutan mu wajen ibada da Allah tabaraka wata'ala ba a asara a cikin wannan wata in dai an yi aiki ba a asara duk abin da aka yi karɓaɓɓe ne to Allah ya karɓi ibadan mu jihar Mustapha sallallahu alaihi wasallam Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها
to inna allaha ya amurkumu ko ya amurkum wato wannan zance ne wato kidabi ne na mukallafai wato Allah yana yi wa wato mukallafai waɗanda suke balagagu waɗanda wato ma'ana hukuncin shari'a ya hau kansu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana umartar su wato su mai da amana zuwa ga ma'abuta wato abu ma'abuta wannan amana inna allaha ya amurkum haƙiƙa inna harafi ne na tauhidi ka Allah yana wato umarta ku an tu'addul amanat ku bayar da amanu ai ma'atumina wato alaihi min al-huquq abinda duk aka amince da shi ne daga haƙoƙi eh duk abinda ya zama an amince muka da shi na haƙƙi an baka to ka mai da shi yadda aka baka ka mai da shi ka bada wannan amanar wato akan yadda aka baka ita to wannan aya wato wato munasabarta wato tana daure da abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a baya da yake cewa alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi ai zuwa karshe domin su yahudawa Allah ya ba su wato ilimi kuma su ne waɗanda aka ba littafi tun kafin a ba wa musulmai al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam littafi to a cikin littafin da Allah ya ba su littafin da Allah ya aiko musu da shi ta hanyar manzansu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi bayanin zai zo da alkur'ani kuma Allah ya yi bayani hatta sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi bayani a cikin littafinsu kai ba sufofin manzan Allah ba ma har sufofin sahabban manzan Allah Allah ya yi bayanin su domin lokacin da aka tafi buɗe aliya baitul maqdis ai mun ga abin da ya faru tsakanin sayyidina umar sannan yana amirul mu'minin da sauran sahabbai wanda ya fito da wata riga ne maho wato faci a riga wajen faci saba'in ne ya hau wani ƙurin doki sahabbai suka ce ba su yadda ba sai ya canja ya ki yadda ya canja ana tafiya dai ya yadda ya canja amma kan a shiga iliya ya kuma sa wannan tufar wato da ya fara sa ta kan ya fito kuma ya hau wannan ƙurin dokin nasa da ya shiga aliya manya-manyan bani isra'ila manya-manyan wato mabiya a wannan addini suka fito suka tare shi suka girmama shi abinda suka ce da sai na umar amirul muminin suka ce amirul muminin na ka zo mana yadda muka sanka haka dama allah ya gaya mana a littafin mu za ka zo Allah ya gaya mana za ka zo da irin wannan shigar za ka zo kuma akan irin wannan doki to shine sahabbai suke cewa ashe shi sayyidina Umar ya rubin da ake ciki da ya canja suka ce da ka zo mana ba da irin wannan sifar da Allah ya gaya mana ba da za mu kama ku ne duk mu fatattake ku saboda haka anan za mu ga cewa ashe duk ba ma sifar manzo Allah ba har sifar sahabbansa duk Allah ya wa wato ya musu bayani a cikin littafinsu to amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to shikenan kuma sai suka butulce eh sai suka butulce suka nuna su ba su san wannan abu ba eh to shine sai Allah yake cewa alam tara lil ladina utu nasiban min alkitabi to gashi nan bayan Allah ya gaya musu manzo Allah zai zo to wannan aya wato tana daure ta daure da wancan eh ta dauri da waccan ayar eh saboda amana ce Allah ya ba su eh da manzo Allah ya ya bayyana bai kamata su koye wannan amanar ba eh da sai su bada wannan amanar to haka nan kuma wato har ila yau wannan aya tana daure da wato abin da ya faru fatu makata eh lokacin da aka je aka yi budin maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga yayi bugun budin maka kamar yadda wato hazin ya kawo da bagawi to wannan aya ta sauka ne akan Usman bin Al-Hakal Hajabi eh daga Bani Abdullah to shine mai mukullin Ka'aba yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ranar budin Makka Usman sai kulle kofar Ka'aba eh sai ya hau kan rufin yayin zaman sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya ba shi mukulli eh ya nemi a bada mukulli sai aka ce ai mukulli yana gurin Usman bin Talha manzo Allah shike nan sai nemo ita a nemo Usman aka nemo shi ya nemi ya bashi mukulli sai ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai bashi ba shike nan sahabbai suka ce dan me ba za ka bashi ba sai ya ce ai da na yarda shi manzon Allah ne to da na bashi to shine sai da Ali sai kama hannunsa ya murde ya kwace mukullin da ƙarfi da ya kwace mukulli ya je bude kofar Ka'aba shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba ya sallah raka'a biyu a ciki to yayin da ya fito eh sai sai na Abbas bin Abdul Muttalib sai ya nemi sai na Ali ya dawo masa da wato wannan mukulli eh ya dawo masa da wato mukullin Ka'aba to kaga idan an kawo an ba shi mukullin ma Ka'aba ya hada abu guda biyu kenan eh da siqaya da sadana ma'ana akwai wato gidaje ne wanda Allah ya girmama su da waɗansu aikace-aikace na ibada shi abbas ya gaji tikaya shi ne shayar da alhazai ya shi ma wannan wani matsayi ne wanda yake mai girma to su kuma su usman bin talha su kuma sun gaji wato sadana mukullin ka'aba to kaga idan aka maiwa da abbas mukullin ka'aba kaga ya kare abu guda biyu kenan shi kenan sai na abbas ya nemi a bashi to shi kenan sai Allah ya saukar da wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'tu al-amanati ila ahliha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarci sayyidina Ali ya mayarwa da Usman bin Talha wannan mukulli kuma ya masa hanzari ya bashi hakuri saboda murɗe shi da yayi shikenan sai Usman bin Talha yace ka tilasta min kakar mukulli kuma wato kuma ka cutar da ni ka murɗe ni eh sannan kuma yanzu aka zo kuma ka rike sautu samun kana bani hakuri sai sai na aje ce wallahi Allah ya saukar da aya a cikin wato lamarinka sai karanta masa wannan ayar da Allah ya saukar sai Usman bin Talha yake cewa ban ma musulunta ba saboda adalcin addinin musulunci Allah ya saukar da aya a kaina sai sai na aje ce wallahi Allah ya saukar da aya a kanka shike na sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike na shike nan kuma aka ba shi mukullin Ka'aba yana hannunsa to har ila yawmul qiyamata a cikin wato dangin su ne suke rike da mukullin Ka'aba har ya mutu dan uwansa ya karba shi ma ke batu ya mutu dan uwansa ke batu ya karba daga ke batu shi ma ya mutu shikenan dai ƴaƴan su suka rika gaje jeniya har yanzu mukullin Ka'aba wato a hannun sa yake bai ba hannun su ba saboda haka wannan yana nuna adalcin addinin musulunci ita kanta amana kamar yadda malamai suka raba ta amana tana da kashe-kashe akwai amana wato kiyaye amana a cikin bautar Allah tabaraka wata'ala shine yin ayyuka da Allah ya umarni da kuma kamewa da wato abubuwan da Allah ya hana eh shine sayyidina Abdullah bin Abbas al-Abdullah bin Mas'ud yake cewa al-amana lazima ce wato lazimtacciya ce a kowane abu kowane abu sai kai masa amana yace har alwala ma sai kai mata amana domin alwala in baka tsaya ka yi ta yadda shari'a ta ce ba to ka ci amana ka ci amana alwala haka nan wanka in baka yi shi yadda shari'a ta ce ba shi ma ka ci amanarsa haka zakka haka wato azumi eh sauran ibadu kowace ibada in baka yi ta yadda Allah yake ka yi ta ba to ka ci amanar wannan ibadar dole kowace ibada ka tsaya ka yi ta yadda Allah ya ce yace kuma amana ta biyu shine mutum ya rike amanar akan kansa eh akan kansa ma'ana shine abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa dan adam na abubuwa na ni'imomi da Allah ya yi masa to yayi kokari wa'annan ni'imomin da Allah ya yi masa to ya kare su ga biran wato saba wa Allah da su ya rike amana misalan mutum ya kame harshensa ga biran ƙarya Allah ya maka harshe ni'ima to kakka yadda kai ƙarya da wannan harshen kakka yadda kai giba kai da wani kakka yadda kai annamimanci eh Allah ya maka ido ni'ima ce to kakka yadda wannan idon naka ya kallaci kallatan abinda Allah yake kakka kallata Allah ya yi maka kunne ni'ima ce to kakka yadda ka shigaltar da kunnen wajen jin abubuwa wanda suke ba su dace ba na daga wani wasa ko alfasha ko jin ƙarshe ƙarshe eh to haka dukkan sauran wato gabai kamar kafa Allah ya maka kafa ni'ima ce Allah ya maka ai wani bai da kafar Allah ya ban maka to kai ma ka kokari kakka yadda kafan nan taka ta taka ka je kai abinda ko kuma ka je gurin da Allah bai yadda ka je ba to in kai wannan to ka ci wato amana eh haka nan kuma akwai amana tsakanin bawa da kuma bayi bayin Allah baki daya eh to wayannan bayan Allah da kake tare da su to ka kiyaye amanar da Allah ya baka tasu eh duk wanda ya amince maka to kamar yan masa da amana amana yadda ya amince maka to saboda haka malamai sun magana akan amana da yawa to dan uwa amana tana da muhimmanci eh amana abu ne wanda yake mai girma eh kuma kusan ita ce a wannan zamani aka fito zarta ta ma eh kusan rukun amana kusan yayi yayi wato yayi ya yi karanci za mu ce ita amanan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da abale ta kamar yadda kuka ji inna Allah ya amurku an tu'addul amanati ila ahliha eh Allah yana umarda ku ku ba da amana zuwa ga waɗanda suka amince muku in mutum ya amince maka ya baka amana to shikenan lalle ka rike wannan amana kamar da wannan amana ba wai amana sai an ɗauko kaya an baka ba a in ya baka ajiyar kaya saboda ya amince maka to kakka ci amanar wannan kaya kamar yan masa da kayansa idan ya ɗauko rance ya baka saboda ya amince maka to kakka cinye masa kuɗinsa da ya baka na baki idan ya amince maka ya ɗauko wani sirri nasa ya gaya maka to kakka ɗau wannan sirrin nasa ka je ka yaɗa ka gaya wani dan amana ce ya baka da zaran ka ƙiza wani to ka ci amana kuma haka yan uwa amana tana da yawa mu kokari mu kwatanta kiyaye amana tsakaninmu da Allah tsakaninmu da kanmu tsakaninmu da bayan Allah baki daya kuma yadda muka yi bayani tsakaninmu da Allah ubangiji da abubuwan da ya zuba mana mu ga muna yin su yadda ya sa ya sa mu tsakaninmu da kanmu kuma yadda muka faɗa mu kiyaye wannan amana tsakaninmu da sauran al'umma su ma mu kiyaye wannan amana Allah ya sa mu dace وإذا حكمتم
بين الناس أن تحكموا بالعدل to shikenan Allah ya umarce ku ba da amana eh ai ku bayar da abin da aka amince muku na daga haƙoƙi zuwa ga ma'abuta wannan haƙoƙin shine nazalar ta sauka wato yayin da sai na Ali wato ya kwacin kullun Ka'aba eh daga Usman bin Al-Hakal Hajabi shine wato wato ya kwace ta wato sabinu hasinin ne rukun mukullin Ka'aba ya kwace wannan mukulli kasar bisa tilas domin murɗe ce ya kwace shi kuma ya haka ne lamma kadimin nabi sallallahu alaihi wa sallam makata yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo maka amal fati shekarar da aka gudun maka wa mana'ahu shi kuma Usman ya hana manzo Allah wannan mukulli yake bude wa qala Usman ya ce da manzo Allah law alimtu annahu rasulullahi ai da na san Muhammadu manzon Allah ne to lam amnahu da ban bai da ban hada shi wato kullun Ka'aba an bude masa ya shiga ba ai dan ban yadda ba sai sa ban ba ban ba da kullun ba to fa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da raddihi da mai da kullun ilaihi zuwa gare shi bayan sai na Ali ya mutu shi ya kwace ya bude an shiga kamar yadda muka faɗa da aka fito kuma sai manzon Allah ya ce sai na Ali ya mayar masa da kullun wa qala sai manzo Allah yake da shi Usman haka ga ta nan khalidatan ta zama na wato dawwamin biya ta halitta har abada eh a wajenka da kai da danginka da ƴaƴanka da jikokinka da jikokin jikokinka har ila yau da kiyamati shi kenan fa ajibu shi kenan sai yayi mamaki shi Usman min zalika daga wannan abin da manzo Allah ya masa fa qara'a lahu shi kenan sai ya karanta masa alal ayati bisa ayan nan da su sauka a kansa fa aslama shi kenan sai ya musulunta wa dahu inda mutihi da ahihi shaybata sai ba da wannan mukullin ga dan uwansa yayin da ya zo mutuwa ya ga lamarin Allah zai sauka gare shi sai ba da mukullin zuwa ga shaybatu shi kenan fa bakiya bi waladihi sai sai wanda mukullin ya zauna a cikin ƴaƴansa to shikenan amma wal ayatu malamin tafsiri yace wannan aya wa in waradat ala sababin khasin ko da ta zo bisa wato wani sababi wanda yake ke bantacce to fa umumu ha mu'tabaru wato gamewar wannan aya abin izina ne da shi ma'ana ko da ta zo ne akan wannan tafiya da muka faɗa to amma wato wato gamewarta za a yi izina da cewa ta gama kowa duk musulmi ya kamata kuma ya wajaba ya aiki da ita duk qarinatul jam'i saboda qarinan nan da aka yi jam'i cewa Allah yayi inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ya'murukum ya umartaku eh ba wato wato ba wato siga aka yi ta ifradi ba kan mutum ɗaya ba a'a jam'i ne saboda haka a kowane lokaci wannan aya tana aiki yace kuma wa idza hakamtum bainan nasi idan kuka zo za ku hukunci tsakanin mutane ai to ubangiji ya murku yana umarta ku ku hukunci da adalci in za ku yi hukunci kar ku yi zalunci a cikin hukuncin da za ku yi ku yi adalci mai gaskiya ku ba shi gaskiya mara gaskiya kuma shi ma ku ba shi rashin gaskiya wanda ya ci haƙƙin wani ku karɓi haƙƙi ku baiwa da mai haƙƙi to wannan shi ne adalci Inna Allah san dai Allah wato ni'im ma izukun bihi madallan abin da yake muku wato wa'azi da shi sai diga mun yi ni'ima shi ma annakar bil mawsufa ai ni'ima ce amma dallan abu da ubangiji ya izukun yake muku wa'azi da shi da shi ai shi ne ba to ba da amana wal kuma yin hukunci bil adl da adalci to madallan wa'annan abubuwa guda biyu dan dai Allah ya tabbata mai ji ne ga abin da ake faɗa basiran kuma masani ne bi ma yi fa'alu da abin da ake aikatawa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر minkum ya ku wanda kuka yi imani ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah ku bi kuma wato ma'abuta lamari ai shine shagabanni minku daga gare ku idza idza amarukum in suka umarce ku bi da'atin lahi da bin Allah wa rasulihi da manzansa eh in wato suka umarce ku da bin Allah da bin manzon Allah to za ka ma to wato wajibi ne ku biyayya gare su فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر zahir in kuma kuka yi jayayya ai ma'ana kuka yi sabani cikin wani abu to shi kenan wannan abin da suka koyi kuka yi sabani to ku mai da shi wato zuwa ga littafin Allah war rasuli da kuma ku mai da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin da yake raye wato kuma ba da hu bayan manzo Allah bayan kaurarsa kuma to ku mai da shi zuwa ga wato sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ma'ana ku yayi an ka abin da kuka yi sabanin linhuma daga wayannan abubuwa guda biyu da littafin Allah da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum tu'minuna billahi to za ku yi haka ne in dai kun zama kun imani da Allah da ranar lahira
ذلك خير
wina zalika wancan nan wato ai wato mayar da lamarin zuwa ga Qur'ani da hadisi shine mafi alheri lakum gare ku min talazi daga jayayyan nan wal qawl da yin magana da ra'ayi da ra'ayi eh wannan ku mai da shi zuwa ga wato hadisi a Qur'ani da hadisi ya fi muku da ku tsaya ku ta jayayya ku kuma mutum ya faɗi ra'ayinsa eh kuma wa ahsanu kuma shine ya fi tawilan ai ma'alan makoma wa nazala aya mai zuwa kuma ta sauka lambasta sama yahudiyun yayin da wani yahudi ya wato ya yi husuma wa munafikin da wato wani munafiki wato da wani ba yahudi ne da wani munafiki suka yi wato fada shikenan fada wato fada wato fada ila ta bin ashiraki wato na haka yake fada to shikenan sai kira zuwa ga kafin ashiraki liya hukuma dan yi hukunci da yahu ma tsakanin shi munafikin kenan munafiki sai yace a je kun ka abin al-ashrabi ya hukunci tsakanin su wanda al-yahudi shi kuma ba yahudan sai ya kira yake a tafi ilan nabi sallallahu alaihi wasallama a je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu hukunci to fa aka yahu sai suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa tsabali yahudi da ya bincike abin da aka yi tsakanin wannan munafiki da wannan yahude duk kowa ya faɗi yadda abin sa yake manzo Allah sai ya fahimci cewa ba yahudan nan shine da gaskiya to manzo Allah sai ya ba shi gaskiya ya ba wa yahudan to wato falam yardal munafiki shikenan wannan munafiki sai ya zama na bai yarda da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba to wata ya umara sai suka taso sai suka je gun sayyidina Umar Allah ya kare ta gare shi fa zakara lahul yahudi zalika sai wannan bai yahude yayi wa sayyidina Umar bayanin abin da ya faru cewa ga suka za ta faru tsakanin da wannan mun je gun manzo Allah ga hukuncin da yayi amma bai yarda ba to shine muka zo gunka fa qala lil munafiki sai sayyidina Umar ya ce wa da wannan munafiki a kazalika shin haka aka yi eh fa tsara sai munafikin yace na'am kai haka aka yi to fa qatalahu sai sai na umar sai kai sai kashi sai cire kansa to haka sai na umar yake Allah ya kare ta gani manzo Allah ya hukunci ki sai baka yadda ba ai ba ka me amfanin rayuwarka ba amfanin rayuwarka wa idza qila
alam tara alam tara alladhina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا alam tara ila allazina utu alam tara ila allazina yasumuna shin baka gani bane ko kuma baka sani bane zuwa ga wanda suke riya cewa su sun imani da abin da aka sauka zuwa gare ka da kuma abin da aka saukar wato da ya gabace ka eh eh ba wato ba kai sani da su bane ai wato yuriduna suna nufi an yi ta haka mu je su kai hukunci a yi tsakanin su ila tsaguti wato zuwa ga wato mai tsallake iyaka ai aikin alkasirun tsugani mai yawan tsallake wato iyaka mai yawan tsagawa ko ka abin da ashirin shi ne kamun dan ashirin wa kan umiru alhali haƙiƙa an umarce su an yi kafuru su kafirce biye da shi wala yuwalu kar su je wato su jibanta masa wani al'amuran su ma'ana kar su shugabantar da wato kar su shugabantar da shi ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا da haka sai nan kuma yana nufi ya batar da su batarwa baki da mai nisa mai nisa mai haƙƙi ga furan gaskiya وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك su صدورا dole idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani min alhukumar daga hukunce hukunce wa ila rasuli da kuma zuwa ga manzo domin yin hukunci bai na kuma wato tsakaninku ra'aitul munafiqin sai ka ga munafikai daga cikin su ya sujuna ai wato suna kauda kai an ka gaburanka ila ga yarka zuwa ga wannan ka sujudan wato kauda kai فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا
tofiƙa to shi kenan wato fa kaifa ya suna una ya za su aikata yayin da wato musiba ta same su ma'ana ukuba wato aka zo za a yi musu ukuba ukuba ta zo ta same su saboda wato ma kaddamar ajiyin saboda abin da wato hannayensu wato ta gabatar an yi wato ibara ne da hannu wato ana izina da kulliya saboda ma'ana abin da suka gabatar min al-kubrin daga kafirci wal ma'asi da sabo ai a ya na alal iradi shin za su samu sun suna da iko bisa wato kau da kai wal firari wal firari da guduwa min hada ga wannan hukumar da Allah zai zai yi mutu la ba za su iya ba sun maja'uka sannan sai suka zo maka ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna suna cewa ai mu ba mu nufi komai ba bil muhakamati ila gairika da kai hukuncin nan zuwa garinka illa insana sai dai kautayi shine sulhan sulhu wa tawfiqan da kuma ai taliban wato tozu zuciya bainal khasamain tsakanin wato wato masu hukuman nan guda biyu duk takribi da kusantarwa a cikin hukunci ba wato duba dunal hamli ba dauka ba alamurril haqqi bisa wato katin gaskiya ba wai ɗacin gaskiyar da kai muka ci ba a'a mun dai yi haka ne saboda wato mu so su so zukatan mu wato mai talibin su ehe أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم yin ulaika wancananka allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim shine wa'anda Allah ya san abin da yake cikin zukatan su Allah ya san abin zukatan da yake cikin wato ya san abin da wato zukatan kowa suke ciki ballantana ma wa'annan munafikai eh wato minan nifaqi daga munafincin su waka zidihim da ƙaryar su fi uzurihim cikin wato uzurin su فأعرض عنهم وإذهم ka kauda kai ga buransu bi saboda kauda kai wa izhum ay khawwidhum ka tsoratar da su Allah Allah
وقل لهم في أنفسهم Ƙaunar baliga ka gaya musu cikin sha'anin kawunan su ƙaunar zance balilan ai mu'assiran mai tasiri ji ma cikin su ai uzurhum ka tsawatar da su liyar ju'u dan su dawo an kufrihim gabaran kafircin su وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع to بإذن الله ba mu aika wato manzo ba illa li da'a sai dai dan abi shi fi ma ya amuru bihi cikin abin da yake umarni da shi wai hukuma da abin da yake hukunci bi iznillahi da iznin Allah ai bi amrillahi da umarnin Allah wato da yayi masa la li la li ba dan a saba masa ba wai halan ba dan ai sabani da shi ba ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا rahima wala wallahum izalamu anfusahum da dai cewa su yayin da suka zalunci kawunan su eh bisa hakumihim da kai hukuncin nan nasu zuwa ga wannan tsaguti wato shi ka'abul ashraf kenan to da san da suka yi haka eh yayin da suka zalunci kawunan su da sun zo maka ka'idina suna masu tuba eh fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahum rasul manzo Allah kuma ya nema musu gafara eh to shikenan la wajadullah da sun samu Allah tawwaban mai karɓar tuba ne alaihim gare su da ubangiji kuma rahima mai jin aibihim da su eh fihi iltifatun an liqa'i tafhima saboda girmamawa da sha'ani ga sha'aninsa da yadda suka yi laifin nan da sun zo maka sun ce eh mun yadda mun laifi eh mun tuba eh shikenan suka nemi gafara ta Allah kuma manzo Allah ya nema musu gafara to da shikenan Allah sai ya gafarta musu domin Allah mai karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne to amma sai suka tashi suna wani wato kaiwa da kawowa suna faɗar abubuwa don tawili to haka nan abin yake wannan yana nuna mana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala wannahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasulu to lawajadullaha tawabar rahima eh kowaye mutum eh idan ya zo ya nemi ya tawassuli da manzo Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai masa abin da ya tawassulin nan da shi idan kai tawassuli da manzo Allah kaga baka samu abin ba to babu shakka Allah ya ga akwai wani abin da ya fi maka wannan abin Allah ya maka ya maka amma in dai kai tawassuli da manzo Allah to shikenan domin Allah ne yake gashi ne ya faɗa da yayin da suka zalunci kawunan su eh da sun zo maka sun tuba sun nemi gafara Allah kuma kai ma ka neman musu gafara eh manzo Allah fike ne ya neman musu gafara a ce in kai ta wasu da manzo Allah kan abu to manzo Allah zai neman maka abu eh to in ko manzo Allah ya neman maka Allah zai baka domin babu abin da manzo Allah zai nema Allah tabaraka wataala bai masa ba eh to saboda haka tawassuli wato tawassuli ja'izi ne wani suna cewa ba a tawassuli wato da zati sai dai a tawassuli da aiki eh to a to ai yanzu idan ka je in ka je ka je ma wato Madina ai gashi nan a gindin kabarin manzo Allah dan abiyatin da aka rubuta duk na tawassuli ne da manzo Allah eh duk na tawassuli ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mm.
فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا mu taslima fala wa rabbika la inna wato kamar yadda malamai suka yi bayani akwai wajen wato mas'ala wato mai yawa a ciki a takaice sun ce akwai wato mas'ala hudu a cikin fala wa rabbika eh akwai wato mas'ala guda hudu mas'ala ta farko shine fadin jarir da yake la ta farko rabbi ce na zancen da ya gabace ta تقديرها فلا يؤمنون أي ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك ثم استؤني فسنسي أكي استئناجي to a bisa wannan wakafi zai zamo tami alala eh fala sai kai wakafi a nan na biyu kuma zance na biyu suke cewa la ta farko an gabatar da ita ne akan rantsuwa don wato a nuna muhimmancin nafayi wato kamar da istigali a nahar wato istigali a nahau kamar yadda malamai suke cewa idan abin da duk kake so a ɓantu sai ka gabatar da shi matsalar zaidun fiddari zaidu yana cikin gida to kai ba wato muhimmancin zaidun kake so wanda kake magana shi ya gani ba a'a muhimmancin yana cikin gidan kake so ya gani saboda haka sai ka istigali sai ka ce fiddari zaidun kaga ka gabatar da fiddari saboda haka wannan fiddari ita za ta fara dukan wanda kake wa magana ta shiga kunnensa ta shiga zuciyarsa sannan daga baya ka kawo ka kawo zai ji eh to kaga an samu ka shagaltar da shi ya fahimci kai abin da kake so ya fahimta muhimmancin cewa zaidu yana cikin wannan gidan eh ba muhimmancin zaidin kake son wato ya zura ba shi yasa shi ne sai mai mala yake cewa to wannan wato za ta nuna cewa an ihtimami da wannan wato nafayi da aka koyi aka koyi eh sannan sai aka maimaita ladin ta biyu ta zo dan tauhidi eh kuma yake cewa ya inganta a iskadin ta farko zama ba an faɗe ta ba kuma ma'anarta kuma ta zama tana nan ma'anar nafayi eh amma kuma wato wato dalala bisa nuna wannan muhimmancin za ta zama babu idan aka in aka zama an an an sare da ita ba a faɗe ta ba to na uku kuma suke cewa cewa la ta biyun nan za'ida ce rantsuwa kuma bujirowa ta yi tsakanin harafin lafayi da wanda aka kuma kore ɗin eh ka tsadirin sa cewa fala yuminuna waraddika eh fala yuminuna waraddika kaga ni domin cewa yi fala waraddika la yuminuna kaga ka fala la ta farko da galala ta biyu eh na hudu ko suka ce la ta farko za'ida ce ta biyu ba za'ida ba ce wannan zaman ne ya faɗa wannan duk matsaloli ne dai na wato malaman wato nahawu amma suna da kyau a rika jin wato waɗansu ɓangarori irin na irin na waɗannan abubuwan a san ilim in cewa ilimin da alkur'ani wato ya kunshe domin shi alkur'ani ba ilimin da babu shi a ciki babu ilimin da babu a cikin alkur'ani shine ubangiji yake cewa fala warabbika anan yace la za'ida warabbika na rantse da ubangijinka la yuminuna wato ba za su yi imani ba imanin su ba zai tabbata suna da shi ba hatta yi hakkin muka har sai dai sun hukuntar da kai shi ma ta zira bainahu cikin abin da wato ya gudana tsakanin su bi ma'ana istarara cikin abin da ya cuɗanye bainahum tsakanin su sun ba la ya jidu fi an fusi haraja sannan kar su zama sun samu wani kunci ko wani kokonto wato a cikin zukatansu min ma tsabaita daga abin da kai hukuncin nan da yi da shi wai sallimu kuma su miƙa wuya ma'ana yanqadu su jawuli hukumi daga hukuncin ka tasliman miƙa wuya min gairi mu'aradatin ba tare wato da wato min mu'arada jayayya ba a'a abinda duk kai hukunci ya zama na a fili sun yarda da shi a baɗini ma sun yarda da shi kan wani abu ya shiga zuciyarsu ba za su zama suna da imani ba in har wani ƙaiƙayi manzo Allah ya hukunci da hukunci kuma amma bayan hukuncin nan wani ƙaiƙayi ya zama na ya saura a cikin zuciya to wannan mutum bai da imani to har sai mutum ya zama na zuciyarsa ta tsarkaka ya karɓi abin da manzo Allah ya kunci da shi wato ya karɓe shi bisa yadda ba ma'ana wai tilas aka yi masa ba to sannan imanin sai tabbata
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم شيء ما لك شاء لك yake cewa ai wato jawuwa ga hukuncinka sai sun jawu ga hukuncinka wanda babu wani abin da zai kawo shubha a cikin jawuwar ba su da wani abin da ya samu na kokonto wato su jawu a zahirinsu su jawu kuma a batsaninsu zahirinsu da batsininsu baki ɗaya su zama sun tafi cikin hukuncin sun yarda da wato hukuncin hukuncin ka to shine yake cewa wannan yana munasaba da cewa abin da ake nufi a nan shine wato ana nufin imani ya zama al'imanul kamil al'imanul kamil wato imani wanda yake cikakke eh ba za ka samu cikakke ba eh ba za ka samu imani ko da rabi ba ko nisfi ko me ba za ka samu ba sai ka yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi eh shine ba da ce walau ka walau walau an raka tabna alaihim da wato mun farlanta alaihim akan su an rudin nan mai fassara ce muka farlanta musu cewa aluktulu anfusakum ku je ku kashe kawunanku a uku biyu min jiyarku ko kuma ku fita daga gidajenku kama ka tabna ala bani isra'ila kamar yadda muka farlanta akan bani isra'ila to da za mu musu haka to ma fa aluhu da ba su aikata shi ba shi wannan abin da aka wato farlanta din nan akan su illa qalilun minhum sai dai kadan daga cikin su sune wato wanda za su aikata bil rabi ala al badl wal nasbi ala al istisna'i sai kaɗan daga cikin su sune za su bi wannan umarni ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تشديدا
da ne cewa su sun aikata abin da aka yi musu wa'azi sun aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi na daga bin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da sun yi bi sun biyayya to da ya kasance shine alheri ya fi alheri gare su kuma mafi tsananin wato tasbitan aika hakikar tabbatarwa da imanihim ga imanin su وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ima yayin nan da wato sun wato lausabatu da sun tabbata wato akan wato akan wato imani da mun ba su lada mai girma daga wato wajenmu shine aljanna ولهديناهم صراطا kan mustaqima da mun shiryar da su ga tafarki madaidaici qala ba'du sahabati sasin sahabban manzo Allah suka faɗa din nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa manzo Allah suka ce kaifa naraka ya zamu ganka fil jannati aljanna wa anta fi darajati ula kai kana cikin daraja madaukakiya wa nahnu asfala minka mu ko muna ƙasa da kai eh ko kuma wa nahnu asfala minka mu muna ƙasa da kai to fa nazala sai kuma wannan aya ta sauka ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء wasalihin to sai Allah ya ce wanda duk ya bi Allah kuma ya bi manzan Allah eh kaga a bi Allah a bi manzan Allah in ka bi Allah baka bi manzan Allah ba baka da aiki in ka bi manzan Allah ko na ma bi manzan Allah shine bin Allah dan shine ya zo maka da abin da yake wajen Allah eh shine ya kawo maka abin da yake Allah ya zo daga wajen Allah to haka duk biyayyar da kai wa manzan Allah to ka bi Allah in dai ka bi manzo Allah ka bi Allah eh amma an kace ka bi Allah baka bi manzo Allah ba to baka bi Allah ba eh shine Allah yake cewa duk wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah kun ga anan ya gwawa biyayya Allah da biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi manzo Allah cikin wato wato shi ma amara da shi cikin abin da suka yi umarni da shi ma'ana Allah ya yi umarni da shi manzo Allah kuma ya yi umarni da shi tasmiya ce to wa'annan suna daga cikin wanda Allah ya mutu wato ya ni'ima gare su daga annabawa da siddiƙai wato siddiƙai su ne mabibitan sahabban annabawa eh saboda sun isa matuƙa cikin wato gaskiya kuma da ba da gaskiya su masu gaskiya ne ko masu ba da gaskiya ne da abin da aka zo musu da shi wa shuhada'i suna tare da shahidai su ne wanda aka kashe cikin ɗaukar da addinin Allah wa salihina da mutane na gari ai wato gairu man zikirar banda wa'anda aka ambata shine anan zamu faɗi zamu fahimci wato wato ƙariƙa ta ta dalili domin matsayi na kowane wannan wannan wato asnaf kowane asnaf sunan dangogin nan guda hudu an mana bayanin darajarsa ko ulai kuma allazina an'ama Allahu alaihim sai ce min nabiyina sai ce wasiddiqina washuhada'i wasalihina to anan zaka fahimci wato maratib din nasu wa hasuna ulaika rafiqa
وحسن أولئك رفيقا wa hasuna ula'ika rafiqan wato wato wato wato gwamayya ko kuma tan- kasancewa da wa'annan wato wannan ya kyautata ai rufa qa'a wato abokan wato ayarin tafiya fil jannati aljanna eh bi an yastamti bi an yastamti fiha shine wanda yake tare da su ya zama na ya ji daɗi bi ya tihim da ganin su wa ziyaratihim wato da ziyararsu wal huduri da halarta wato ma'ahum tare da su wa in kana maqarruhum fi darajatil aliyati ko da wato su mazaunin da aljanna yana cikin wato darajoji madaukaka bin nisbati dangane ila gari zuwa ga wurin su ko da wato su suna daraja madaukakiya wa ku sauran kuma wasu kuma suna daraja makaskawa ta ƙasa to dai za su rika haɗuwa da su dangane da ziyarar su dangane da kasancewa tare da su wato yanka wato wannan alaƙa ba za ta yanke ba ذلك الفضل من الله zalika wancanan ka ai kasance wasu ma'aman shirka tare da wayanda aka ambata alfadlu shine falala min Allah daga Allah tafaddala bihi alaihim Allah ya falala da shi alaihim gare su li annahum saboda cewa su na Nuhu sun same shi bi da'atin da biyayyar su وكفى بالله lima Allah ya isa masani bi sawabil akhirah da sakamakon lahira ai fasiqu ku wato ku amince bima akhbarakum bihi da abin da ya baku labari da shi wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai la baka labari fiye da wanda ya san abu يا أيها الذين آمنوا خذوا أجركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا Ah, ya ku wanda kuka imani ku riƙi hazarau- hijirakun wato wato wato tsaurinku ma'ana ku zama wato kuna cikin wato ta- wato wato kuna cikin wato sannu sannu wato ku zama kuna cikin wato kaffa kaffa min aduwikum daga maƙiyinku wato abokan gabanku ai ta ahitarzu wato ku ɗauko minhu daga gare shi wata yaqazu ku zama kuna farke lahu gare shi ma'ana kuna sa ido akan duk wani wato motsi da maƙiyinku zai yi fanfiru ai ina hazu ku zabura ila kitalihi zuwa ga yatsarsa shi a makiyin naku ku batin ai muta fariki na kuna masu rarrabewa ma'ana sariyatan aikin yaƙi ba da hura bayan wata a aika wannan aike na yaƙi a aika wancan aike na yaƙi a wimfiru ko kuma ku zabura jami'an baki ɗaya mujtami'ina wato kuna wato kuna sassare eh ku tafi wato kuna jama'a jama'a ai kuna mararraba sariyata shine malamai suka ce subatun nan ana nufin jama'a ne shine subatu eh jama'a daga mazaje amma adadin su ya haure goma eh kamar yadda wasu malamai suka ce daga sama da goma shine wato ake nufi da subatu eh wasu malamai suka ce a'a ai ma bai kai goma ba daga mutum biyu shine ya zama subatu eh, daga mutum biyu ma in dai ya haure biyu shi kenan to sariyatu kuma jama'a ce ake tarawa mafi karancin ta kamar yadda malamai suka ce mutum ɗari eh mutum ɗari shine sariya a kan yaƙi wanda maza Allah yake aƙallin sariya ba za a ce sariya sariya ba sai ya kai mutum ɗari to idan ko bai kai mutum ɗari ba to shine za a ce su ba eh kuma ba za ta huce ɗari hudu ba daga ɗari ɗaya zuwa ɗari hudu shine ake ce masa wato sariya
نعم sannan sai kuma minsar ita kuma mutum ɗari hudu daga mutum ɗari hudu zuwa mutum ɗari takwas sannan waya lihil jeshu sannan sai runduna kuma ita aljeshu rundunar yaƙi ita kuma daga mutum ɗari takwas zuwa mutum dubu hudu shine ake ce mata aljeshu sannan daga jeshu sai kuma a je jahafalu eh to shi kuma jahafalu daga dubu wato hudu abin da ya kai har wajen dubu ɗari har sama to shine ake ce masa jahafal eh sannan kuma in an tafi yakin kamar yadda aka sani kaso biyar ake akwai kablu akwai kalbu eh akwai jinahani akwai kuma wato na gaba wanda suke muqaddima akwai kuma mu'akhira haka ake raba su
وإن منكم لمن Wacce ليبطئ an a cikin ku akwai wanda yake jinkiri ai yake jinkiri an tsal ga barin tafiya yaki ka Abdullahi bin Ubay ka Abdullahi dan Ubay dan Salul al-munafiq wanda yake munafiki wa ashabihi da sahabbansa eh waja'al waja'alihi waja'aluhu sayyaji minhu wajaluhu san ya ji minhum daga gare su min haisu zahiri in daga haifiyar zahiri ne eh na daga haifiyar zahiri ne zahiri domin Allah ce wa inna minkum akwai a cikin ku kuma gashi Allah yana magana ne da sahabbai cewa a ta za a je a yi yaki ko ku tafi ku je ku yaki amma kuma sai ce akwai a cikin ku eh to kasancewar a cikin su haifiya ce ta zahiri tunda shi Abdullahi bin Ubay din ai a cikin su yake amma kuma munafiki ne eh munafiki ne shi yasa Allah yake cewa a cikin ku akwai wanda kuma yake jinkiri ga barin tafiya yaki shi ne Abdullahi dan Ubay dan Salulu eh fa in asabarkum فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علينا إذ لم أكن معهم شهيدا ah fa in asabarkum musibatun idan wata musiba ta same ku kamar kisa ko kuma karyewar yaki to shikenan sai ka je sai ya ce "Hak- Allah ya hakika dai Allah ya yi ni'ima gare ni Allah ya yi mun baiwa ya yi baiwa gare ni yayin da wato ban kasance tare da su shahidan ina wato hadirin mahalarci wato na wannan yaki ba wato fa usaba balle ni ma a same ni ko a karya ni ko a kashe ni ko a ji min rauni Allah ya taimake ni to haka dan salulu yake faɗa da sauran yan uwansa munafikai idan aka je yaki ya zama na yaki ya karyo musulmai sai shi ta murna suna cewa Allah ya kiyaye mu ba mu je ba eh Allah ya kiyaye mu ba mu je ba haka suke faɗa ko kuma Allah ya kiyaye su ba su je ba dai mhm
ولئن أصابك ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما.
to shi ne wani in asabakum fadlun min Allah idan wallahi lamun da lamun kasam ne wallahi idan wata fara ta same ku daga Allah ka fatin kaman wato budi ma'ana an samu nasarar yaki wa ganimatin da wato ganima an samu ganima la yaqulanna wal sai ka ji suna cewa na dole suna masu nadama ka an an dinnan muhaffafa ce daga sakiliya sunanta mazubi ne kai ka annahu ai kai ka ce dai lamarin sha'anin lam yakun bayna kai ka ce wato lamarin wato lamarin sha'anin kai ka ce wato wata soyayya ba taba kasancewa ba bainakum tsakaninku wa bainahu da tsakaninsa ma'ana ba wata ma'arifa soyayya wata dakashin da wato abokantaka wa haza wannan raji'un da komawa ne ila qawli bisa fadin da yake cewa qad an'ama Allahu alayya shine itiraji ne wato itirar da itiraji bihi da shi bainar qawli tsakanin wato zancen wa qawli da abin fadarsa وهو shine ya laita ni ya din nan littan bihi ta fada kawwa ce ina ma dai ni kuntu na kasance ma'ahum tare da su fa afuza balle in rabauta fauzan rabo aziman mai girma ai afuzu in karbi hazzar rabo wafiran cikakken mai ganima tun da ganima qala ta'ala sai Allah ta'ala yace فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا wanda suke sai da rayuwar rayuwar duniya bil akhirati rayuwar lahira to su yaki fi sabilillah sun ɗaukaka addinin Allah eh wato su je su yaki sun ɗaukaka addinin Allah to wa'anda suke yin haka su ne wanda suka sai da duniyar su suka karɓi lahira
ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما duk wanda ya yaki kin ɗaukaka addinin Allah fayu kutal aka kashe shi ma'ana yin shahada ko kuma yi wato rinjaye ma'ana ya rabauta ma'ana ya samu nasara da addu'i da makiyinsa ya shiga ya ci galaba kan makiyinsa to fa sofa nin shi ajran azima dan zan ba shi lada wato mai girma shine sakamako gwaggwaba وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها ميجي غريكو باكوا واتو ياجي اتفهم كبيني ai lamani a ba mai halawa na kun gare ku min alkitab daga yaki fi sabilillah sun dauka addinin Allah wa fi takhlisil mustad'afina wato ba wato abu mai halawa gare ku cikin yaki cikin kubutar da wato rauna na wanda aka raunar da su من الرجال daga mazaje wanda sai da mata wanda da kananan yara alladina habasuhum al-kufar wanda kafirai suka tsare su an hijira daga barin hijira wa azawu kuma suka cutar da su kalam abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya su yake cewa kuntu ana ummi minhum ni da mahaifiyata muna daga cikin wato waɗanda aka tsare aka hana mu hijira alladina yaquluna sune wanda suke faɗa da'ila suna wato masu kira ga ubangiji suna addu'a suna kira suna cewa ya rabbana ya ubangijinmu akhrijna ka fitar da mu min hadhihi alqaryah daga wannan alqarya ita ce makka azzalim ahluha wa ahlinta zuwa ta suke azzalimai bil kufr da kafirci واجعل لنا من لدنك waliya ka sanya majibanci lana gare mu min ladunka daga wajenka wanda zai jibanci umurana al'amuran mu واجعل لنا من لدنك نصيرا ka sanya mana wato wato mai taimako min ladunka wato daga wajen gare ka ai yamna'una da zai kare mu minhum daga wato su kafirin maka wa qad tajaba Allah du'a'ahum diga Allah ya amsa addu'a su fayassara li ba'dihim al-khuruja sai ya sauke fita ga sashin su suka samu hanya suka fita suka gudu suka yi hijira wa baqiya ba'dhum shashin su kuma suka wanzo a wato a maka ila an futihat har zuwa aka bude maka ila an futihat maka har zuwa wato aka bude maka wa wallahi sallallahu alaihi wasallam at-tabab al-usaydin al-manzala sallallahu alaihi wasallam ya sauta da tab dan usayd a maka eh fa an safa mazlumahum mazlumahum ya adalci ga wato wanda aka zalimi aka zalunta daga cikin su min zalimihim daga wanda ya zalunce shi duk wanda ya zalunci to shi sai a karɓi haƙƙin da ya zalunci a maiwa da wanda ya zalunta الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت wanda suka yi imani wato suna yaƙi ne cikin ɗauka addinin Allah wanda kuma suka yi kafirci wato suna yaƙi ne cikin wato safarkin shaidan فقاتلوا أولياء الشيطان da ku yaƙi wato wato wato mabiya shaidan su ne ansarahu wato masu ansarar jini masu wato taimakon wato tafarkinsa tadribuhum farin jaye su riku wasu saboda karfin ku billahi da Allah إن كيد الشيطان كان ضعيفا sannan ma kiftin shaidan da yake wa muminai ya kasance da ifar rarrauna wahiyan wato rarrauna ne la yuqawi mu kaidillahi ba zai iya wato jayayya wato da tazarin Allah ba ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Ah, wato baka gani bane zuwa ga wanda aka ce da su ku kame hannun ku an kitali ga an kitali ku fara gaban ya tsaka bare lamma talabuhu yayin da suka neme shi min makata a maka li azal ku fara saboda fitowar kafiran lahum gare su wahum jama'atu su dai wata jama'a ne na sahabban daga sahabbai wa aqimu salata wato ku tsaya da kuma sallah wa atu zakata ku bada zakka فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية to ku tsaya da sallah ku bada zakka yayin da kuma aka farlanta yaki gare su sai ga wata jama'a daga cikin su suna jin tsoro suna jin tsoron annasa mutane ma'ana suna jin tsoron kafiran ma'ana suna jin tsoron wato azabar kafiran da za su yi musu wato duk daga kisa kamar yadda suke jin wato tsoron azaba Allah ko kuma bi tsanani daga tsoron su ga azaba Allah ai min fasiyatihim daga wato tsoron su lahu gare shi wa nazbu ashadd ala al-hali wa jawabu lamma dalla alaihi idza wa ma ba'daha ay fada'a ay fada'ahum al-fajatu wato ita wato tsoron ne ya musu din wa qalu وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب wa qalu sai suka faɗa jaza'an dangajen hakuri min al-maut daga mutuwa suka ce rabbana ya ubangijin mu lima kasabta alaina al-qital ga yasa ka farlanta yaki akan mu me me ya hada ka jinkirta mu zuwa ga ajali karibin makusance
قل متاع الدنيا قليل ka gaya musu jin daɗin duniya ai abin da ake jin daɗi bihi da kifiya a duniya ko kuma jin daɗi da hada ita duniya kalilon kaɗan ne ai ayilu mai komawa ne zuwa ga ƙarewa والآخرة خير لمن da اتقى ke lahira kuma ita ce aljanna ita tafi alheri ga wanda yake jin ya ji tsoron isabar lahi ba Allah da tarki ma zai yi da barin sabansa ولا تظلمون فتيلا la wato la sun zamu na bidda'i wal yayi ai ba za a tauye muku daga ayyukan ku fatilan ko da wato gurgurdan wato bawon kwallon wato wato bawon kwallon dabino ba fa jahidu ku je ku yi jihadi أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في burujin mushayyada ku je ku yi fa jahidu ku je ku yi jihadi aina ma tukunu duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin ko kuna cikin wato birane masu katangu dogwaye mushayyadatun ay murtafi'atun wato mai daukaka wato a bar daukaka wato fala tahul qitala ko ku ji tsoron wato yaki haufal mautu dan tsoron mutuwa وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند billah su الله dai yahudawa in wani abu kyakkyawa ya same su kamar wato yabanya da wato yalwar arziki sai su ce wannan daga Allah yake وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك idan kuma wani abu mummuna ya same su wato wani abu wato ya same su mummuna kamar fari da wani bala'i eh kamar hasal lahu kamar yadda wato ya same su inda kudumin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin gabato annabi sallallahu alaihi wasallam al madina ta madina to shikenan sai su rika cewa haji wannan abin da ya same mu min indika daga wajen ka ne ya kai muhammadu ai bishi umminka ya same mu ne saboda shi umminka قل كل من عند ka الله gaya musu ka ce kowanne daga kyakkyawan nan da mummunan nan duk daga wajen Allah yake ainihin ibadihi daga katarnin sa yake فما لهؤلاء القوم لا يكادون yafqahuna hadisa fa ma li haula yaqul yake ga wayannan wato mutane ba sa kusata su fahimci ai la yuqaribuna ba sa kusata an ya fahimu su fahimci hadisan zance yulqa ilaihim da ake jefa shi zuwa gare su wa ma dinnan ma istifhamu su ajibin istifhami ne na ban mamaki min far min far jahalihim daga zartewar wato tsananin jahilcin su ولم يمقاربة الفعل ولم يمقاربة الفعل wato kore muqaraban nan muqaraban nan kusancin nan na aiki ashaddu shine wato mafi tsanani min nafi da kore shi wato wato am- a kore wato kusantan mayin aikin to ya fi wato balaga da tsanani daga kore aikin masalan ai Allah cewa wala taqrabu zina eh to a ce la taqrabu zina ya fi a ce la tazunu eh saboda balaga eh eh kan ma ku kusance ta eh to ai ya fi tsananin a ce kan ku kusance ta a ce kan ku yi ta eh to shine kamar wannan da yake cewa mala haula il qawl la yakadu ne ko wannan hadisi نعم alhamdulillah sai mu tashi alhamdulillah eh sai mu kwana insha Allah sai ka rabu sai mu yare to jiya muna nan bayan isha aka yi waya daga gidan gwamnati aka ce mu je saboda akwai abin da ya faru a nan kofar wambai to shi ne muka tafi an gaggaici hukumomi da suke kula da sha'anin aiwatar da shari'a to duk muka halarta kuma shugaban kan na jihar kano shi ma ya zo shugaban yamurai ya zo mijin matar da aka kashe ya zo da kuma sauransu dai to su ne suka zo muka haɗu muka tattauna ba mu ƙare ba sai wajen ƙarfe ɗayan dare saboda su ma daga can garinsu an fara farwa mutanenmu a can area tasu to sai aga ya kamata su da kansu su yi magana eh su yi magana don a samu yadda za a yi a- wato a samu maganin wato waɗannan abubuwa to wannan ne ta jiya ba mu fara karatu ba To alhamdulillah mun zauna da su an tattauna kuma su ma can ɗin an wa kwamishinan 'yan sanda magana cewa lallai a ba da tsaro ga al'umma da suke can kuma 'yan uwa a lura yanzu muna da buƙatar samun wato zaman lafiya shine duk abu idan aka yi shi to a kai shi wajen hukuma hukuma ta hukunta abin da aka yi ko mun kankanta su a sadar da shi ga hukuma hukuma kuma a zuba mata ido lalle ta dau mataki akan abin da aka yi eh Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko tabaraka wa ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya salatu fati uku لا تلفاتي أكو أكو
sallallahu sha daya ولا شاء
sallallahu sha daya ولا شاء
wallahu uku wallahu uku a jami'a ba والله أكو أمين
ba ce ba kuma karatun da Allah ke muke sa idan su tafi salatu fatiha لا تلفاتي
daga wani mu sai insha Allah sai insha Allah ta da su salatu fati salatul fatihi
wani da yake zama da su hana aka rasa su hannun salatu fati salatul fatihi amin
marasa lahiyar malai ba su lahiyar masu lahiyar Allah inganta da salatu fati salatul fatihi
karan malai shi ne salatu ta da su salatu